ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيوه رانا الصبر شابير الوطن ذو القعدة hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 inda ya muwafaka da 26 ga watan 6 shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka nazmul waraqat na yahya al-amruqi rahimahullahu ta'ala da ya rubuta akan usulul fiqh domin tsaya ina jin ƙarshen babin al'amur a baiti na 63 yau za mu tashi babin nahayi farkon baiti na 64 muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaka da daidai ya ba mu ganin da tarata abin da za mu karanta a tumali ce تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وأمرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتوكيد كذلك تهديد وتكوين هي طب مالا يا ابو صاحب بالي يا سامي سنة باب النحيب daga cikin abuwabu na usulun fiqhi akwai abin da ake kira annahayu shine hali duk sanda kaga nasi ya zo da siga ta hali shin hanin nan yaya za a duke shi sannan wani alamomi ne za ka gani ka iya gano cewa eh wannan nasi hali yake sannan hanin na haramci ne ko na karanci ne to shi ne wannan babu ya kunsa kamar yadda mun ji al'amuru da ma'anarsa da sigoginsa da kuma yadda ake ɗaukarsa to sai fara mana da tarihu bayanin ma'anarsa sai ce istidi'a'u tarkin neman barin wani abu duk sanda aka neme ka kabar wani abu wannan ana kiransa hanyar ni ce da kai kar ka zauna tuna hana ka zama to hannuwa da zaman shi ake kiran hali in ce da kai kar ka yi bacci kar ka yi kwana tuna hana ka daga kwana to shi ne ce istidra'u neman tarkin barin wani abu kuma kari wajen abinda hakika ya wajaba bil qawli da magana ma'ana duk sanda mutum wanda zai halaka ya furta magana to daga wannan lokaci wannan abin ya wajaba a ɗabbaka hani daga lokacin da lafafin ya fito daga shi mai hani to daga lokacin hukuncin wajabcin hannuwa da abin ya kama ka na fatar an gane amma kamin lafazi ya fito daga bakinsa to hukunci bai haukanka ba sai sanda ya furta lafazin kar amma kamin ya fito daga gare shi to baka da laifi kuma yana fitowa ne mimman daga wanda kana duna man talab ba shi ne ake neman ya ya bar wani abu ba a'a wanda wanda ke neman a bari to daga gare shi lafazin zai fito shine annahi ke wanda zai hana to daga gare shi hana zai fito shi kuma wanda ake hanawa shi ake kira da almanihiyu wanda an ka hana siyakin ko siga ko lafazin ana kiransa da alnahayu hukunci zai iya zama wa haramun zai iya zama wa makaruhi ba duk sanda ka ji aya ta ce kar a yi kaza za ka yi ɗauka a dan haramun ba ba duk sanda ka ji hadisi ya ce kar a yi kaza za ka ɗauka cewa abin na haramun ba zai iya zuwa aka san haka to shine mimman lafazin da yana fitowa daga wanda kane ya kasance duna mantala ba shi ne wato an ka nema ba shi ne an ka nema da kogo ba shi ke neman barin ba nana hanin kai ba shi ke fitowa daga wanda ya hana ba kenan hanin yana fitowa daga mai neman a bari hannuwan ko kuma wajabcin yana fitowa ne daga wanda an ka hana wanda aka hana shi ne duna mantalab mantalab shi ne wanda ya nema annahi eh duna mantalab shi ne almanhiyu shi annahi haninsa a aikinsa wazifarsa shi ne ya furta lafas ya ce kar a yi kaza kamar abubuwan da Allah ya hana su wa ta'ala to Allah shi ne annahi shi ke neman abin su kuma halittu su ne duna matsalar don ba su sun ka neman makansu su bar kaza ba Allah ne nema cewa kar su yi kaza kar su yi shirka kar su yi kafirci kar su yi munafunci kar su yi kaza kar su yi kaza to wannan shi ake kira annahi amma sharaɗinsa ya zan shi annahi sama yake ga almanhiyu duk sanda za ka hana abu ko za ka hana wani ya yi wani abu to ba a kiran wannan abin hani sai in ya zan kafi wannan wanda kaka hana an fahimci wannan da Allah ya ce la tushrik billah to wannan annahi ake kiransa saboda mai hanin fawqal manhi al annahi shine Allah al manhi shine baba amma idan ya san da mai hani da wanda an ka hana daidai wa daida su to wannan ba a kiran sa hani sai dai a kira shi iltimas amma aboki ya ce ma abokinsa la tajlis haza la yusamma na hani ka ce ma abokinka la tajlis la yusamma na hani saboda da kai da shi duk dai ba ka da wata martaba sai dai akwai wani abu da ya nuni akan cewa kai kana sama gare shi wanda ka cancanta ka hana shi ka cancanta ka hana shi in kuma ya zan shi wanda an ka hana saman mai hana yake almaniyu faukan nahi wanda an ka ce karya ya mahi wanda ya abin wanda ana kiransa da addu'a kamar rabbana la tu'akhidna to kaga ce haza na hayu to kai ka isa ka hana Allah to wannan du'a wa ake kira shi yau ka gani wannan kenan to sai a kula da waɗannan abubuwa wa amruna bi shay'i hanin mu da wani abu na hayun maliyu to hani ne mai hannuwa min diddihi daga ciki shi yasa hazihi mas'alatul muhtalaf muhtalafatun alaiha shin duk sanda an ka hana ka kai wani abu shin har da kishi yasa an hana ka an an abun nan an umurce ka ka zo da shi ko an hana ka da ci in an ka umurce ka da abu aka ce ka yi kaza shin an hana ka daga kishi yasa ko a wasu malamai suka ce eh duk sanda nace ka yi tsaye to na hana ka da kishi ya tsaye shi ne zama duk sanda na ce kar ka yi magana na hana duk sanda na ce ka yi magana na hana ka daga kishiyar magana shi ne shuru duk sanda na ce yi tafiya na hana ka da kishiyar tafiya a kishiyar tafiya ba zai yi ba zai yi a kishiyar tafiya eh eh rashin da ya gobe to almuhimmu dai matsala ce mai sabani a wurin malaman usul shin duk sanda aka ce a yi kaza shin aka sansa shi ma manhiyu ne wasu ka ce ne to a bisa wannan ƙa'ida su a wurinsu a da Allah ya ce a yi tauhidi to an hana su daga kishiyar tauhidi da Allah ya ce a yi sallah an hana ka daga kishiyar shi ne rashin sallah masala haka sun ka ɗauka yin ina ba da rangani su a wurinsu haka suka ɗauki ita wannan ƙa'ida ɗin a to shi yasa suka ba da misali suka ce kawai mutum ya ce ma matarsa duk sadda ya hana ta fita ko ya ambaci wani abu to aure ne ya san matsala ya ce ai duk sanda da sake buɗe baki na hana ki inda ya nina to aure na ya sabu aure na ya sabu to ana nan wata rana sai ya bata umarni ya ce ta yi kaza can da ya ce sanda ya hana ta bai ayyana ba idilaki ya yi to wata rana sai ya ba ta umarni ta yi wani abu sai ta ƙi to a bisa ga wannan mazhaba aure ne ya mutu misali ya ce ta je makaranta sai ta ƙi zuwa to aurensa ya mutu saboda al'amru bi shay'i nahyun an bitti tunda shi ya ce duk sanda ya hana ta aure ne ya mutu yanzu ya ce ta je makaranta ba ta tafi ba kuma rashin zuwan ta makaranta kuma hani ne a wurinsa to a wurinsa ya mutu a wurinsu su wasu kuma da suka ce a al'amru bi shay'i ba hani bane akan akasinsa hali akan kishi yasa sai dai a lalabo shi a wani nasi sai suka ce da Allah ya ce a yi tauhidi eh ya hana shirka amma min nassin aka daga wani nassi aka samu shi ba daga lafazin ku yi tauhidi ba sau da haka in nace misali ka zauna Ina fatar an gani, ni baka umarni, sai kai aka san umarni, to baka saba ba. Yanzu saba wasu sai dai a nemo masa wani dalili. Yawwa sai a ɗora maka hukunci. Wani dalili na ba. To amma shi ma da waccan mazhaba ya zaba ta farko. Shi mai waken. Cewa al'amru bi shay'in nahayun mani'un min biddi shine ce wal aksu aidan waqi akasin haka kuma shi ma mai aukuwa ne shine annahu bi shay amrun min biddi ko amrun bi biddi duk sanda aka hana ka akan wani abu to an umarce ka kai kishiyarsa an umarce ka in ce kar kai shiru to na umarce ka da magana in ce karka zauna to na umarce ka da tsayi na ba da rangani to shi ne wal'aksu aizan waƙi'un wannan matsala ce mai sabani a wurin malamai wasu sigatul amri to siga ta umarni allati mazatsu wadda ta gabata a babin da ya gabata tare wani lokaci tana zuwa wal qasdu amma abinda ake nufi da umarnin nan minha daga lafazin an yi ba a ce abin nan an halatta shi ma wujida abinda an ka samu kamar yadda mun karanta a baya asali umarni in an yi shi to ya dullu alal wujub asali duk sanda an ka ce yi kaza to abin nan dole ne haza huwa al amma a kusa da za a samu kalina wani dalili wanda zai fitar da abin nan daga wajibi ya ba shi wata siga tara ya ma mai da abin halat kamar bada Allah ta'ala wa idza halaltum fasṭadu in kun yi tahalluli daga aikin haji kun kammala kun cin hanyoyi to an ba ku dama ku yi harauta wanda al'asu mai harama baya farauta an hana shi to sai dassi kuma ya sake dawowa cewa yan an gama aikin hajji sai ce fasadu to fasadu din nan amru ne yake ba ba yana nufin su ce su yi farauta ba a kamar an ce an halatta mun ku yi farauta haka za ka fasara aya fasadu an halatta mun ku yi farauta in ka ce ku yi farauta ma'ana kenan ya koma umarni ko ba shi Allah ke nufi ba kun gane ma'anar tafsiri ko to da yi ne kama atat kamar yadda siga umarni tana zuwa wal qasdu minha minha at taswiya umar abin nufi da ita shine daidai wa daida ko kai ko ka kai dai kuma umarni ne in kan dibi sigas umarni ne kamar bada Allah ta'ala ga yan wuta fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum fasbiru ba wai ana nufin ku yi hankuri ba ma'ana kun yi hankuri ko ba ku yi hankuri ba sawa'un alaikum to fasbiru haza sigatu sigatul amr amma wal muradu bihi at-taswiya at-taswiya tsakanin sabruhum hankurin su da alamu ko su yi ko kasu yi duk ɗai to akwai sadda umarni zai zo ka ba da ta hadidin akwai sadda umarni zai zo don ba da tsoro tsoro ake bayarwa ba ana nufin ka je ka yi abin ba kamar faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyak to ba wai Allah na nufin wai wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafurta ba inna Allah la ya'muru bil kufri eh to me yake nufi yana tsoratarwa tadidi ake eh ana tsoratar da kai ne narkon azaba ake kamar an ce wanda ya ga dama ya kafirci to yana da aljanna wanda eh wanda ya ga dama ya addini ya tauhidi yana da aljanna wanda ya ga dama karan kansa ya kafirci yana da wuta to shi ne ma'anar aya kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idan lam tastahi fasna ma shi'ta to hada laysa bi amri eh umarni na abin nan tahdidu amma siga za ka ga siga umarni ce ba ana nufin wai in ba ka da kunya duk tsaye da gagara ma ka je kai ta yi shi annabi ba haka yake nufi annabi na nufin cewa galibin in ka ga mutum bai da kunya to yana yin abin da ya gara ma kuma duk wanda ya abin da ya gara ma zai ga abin da baya so shi ne abin da annabi ke nufi wata kawai ne hiya kuma takan zo da ma'anar samarwa hiya ita wannan sigatul amri an samu ta hawa sakata ce saboda kafiya akwai sadda umarni zai zo amma wal amru bihi at takwi shine samar da abu ba'da an lam yakun bayan da babu shi kamar bada Allah ta'ala fa qulna lahum kunu qiradatan to cewa kunu qiradatan haza lit takwi ba umarni bane ba wai su karan kansu su goma da rarraba in ka fasara ayar da haka kan kuskure ma'ana kunu bi amrillahi kunu bi amrillahi qiradatan kamar an jewa musu kun faya kuni shi gaba an jewa musu kun faya kuni shi eh inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to Allah ya sa mu gane to sai ci gaba da bayanin wata matsala yake cewa wal mu'minuna mu'minai fi khitabil lahi a cikin khidabi magana ta Allah ko umarni ko hari kadi da kharbi to sun shiga ciki duk wanda an mumini in Allah ya ce kaza a yi kaza ko a hana kaza to duk wani mumini ya shiga amma akwai waɗanda aka fita aka yi istisna'i ɗinsu illa sabi banda yaro wasai da wanda ya manta to su waɗannan ba su cikin fitari shi yasa ba za a ce a kama su da azaba ba saboda sun fita daga cikin fitari na uku wa zaljumuni da ma'abuci hauka ma'abuci hauka kullum dukkansu lam yadkhulu ba su shiga cikin khitabi ba wannan muttafaqun alaihi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aqimu salata to ya rubuci bai shiga cikin wannan khitabi ba asali wanda shi kuma lokacin da ya manta bai shiga ba sai sanda ya dawo in ya dawo ya shiga amma sanda yake cikin mantuwa bai shiga ba mahaukaci lokacin da yake cikin hauka shi ba bai shiga cikin wanda ke ɗari ba to amma a su malamai sun ce shi yaro wajibi da haram abba za su shige shi ba duk abin da a haram ko wajibi to yaro wanda bai balaga bai shiga ba amma ya shiga cikin annudubu wal ibaha ya shiga cikin musahabi duk abin da aka ce musahabi ne ai to la farqa bainal kabir was saghir duk abin da aka ce makaruhi ne to shi ma babu babbanci tsakanin babba da yaro don mu karanta a baya abinda an musahabi shine abinda in kai kana da lada ko za a baka lada in ka bari kuma ba za a ci a maka hukuma ba to yaro in yi abu yana da lada ba kamar yadda wasu ke fahimta wai abin da yaro ya uba ne aka ba shi za a yana da littafi na musahabi littafin da bai da shi ne na wajenci da na haramci amma yana da littafin musahabbatu duk abin da yaro ya na musahabi to za a rubuta a shi shi kuma karuhi dama an ce in kayi babu lada a babu zunubi in ka bari za a baka lada to yaro ya shiga cikin waɗannan biyu amma biyun can bai shiga ciki ba kusan cikin marakis sa'ud ya kawo wannan zancen ya kawo wannan zancen shi a sani ba a buga saboda ya riga ya mance tun da ya mance bai ba zo da abin bale a yi maganar lada gare shi ko zuri to asali shi ne hadisin na na aisha da ya tabbata cikin sunan abi dawud da jami'in tirmidhi da sauran littattafai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam an thalatha sai ambace su su an dauki alqalami akan mutuku an alqalami na haramci na wajabci akan mutu sai fara da yaro sai yaro daga cikinsu akwai yaro sai ya balaga to alƙalamin da annabi ke nufi a nan shine na haram da wajabci ga yaro amma na musahabi to yana da lada abin su dan ba inda an ka ci yaro in yi ba a ba yaro lada babu inda an ka faɗi haka to sai waɗanda an ka yi saɓani a kansu والكافرون في الخطاب دخل سوكو كافري shin sun shiga cikin hidabi ko ba su shiga ba to shine ma ya kawo maka bayanin inda an kai ittifaki sun shiga da inda an kai sabani to sai ce kafirai dakhal sun shiga bil khitab a magana a zance na ubangiji subhanahu wa ta'ala hanin da Allah yayi ko kuma umarnin da ya bayar na wajibi fi sa'iril furu'i a cikin rassa na shari'a fi sa'irin furu'i li shari'a ma'ana abinda ba tauhidi ba duk abinda ba tauhidi ba to ana kiran sare shi to wasu malamai sun ce duk furu'u na addini bin da ya shafi ainihin wato sallah abin da ya shafi azumi abin da ya shafi zakka aikin haji duk kafirai sun shiga cikin wannan umarni da sauran rassa ne gaba daya to haka wasu malamai suka ce wa fillazi haka kuma sun shiga cikin wannan da biduni in babu shi mamnu'a to ita shari'a can ko furu'u shari'in can wato ba za a karbe su shine ma'anar mamnu'a shine al-islam wa tauhid bayan sun shiga cikin kaidabi na tauhidi wa huwa al-asl sannan shi ha za muttafaqun alayhi duk inda haka umarni a yi tauhidi a yi kaza kai a yi shirka wannan kowa ya shiga da mumini da wanda ba mumini ba amma furu'u shari'i wa'ancan da muka lisa ba irin su hani kan shan giya to wasu malamai sun ce sun shiga wasu kuma sun ce wasu shiga ba shi kuma fa'idatul khilafi idan an ce kafirai sun shiga cikin khidabu na furu'i shari'i suna ciki to idan ya ɗauku giya ce sai ka an shi ka tushe ta sun ce babu ba ka yi laifi ba ka kyauta tun da dama asali an hana shi kai ya sha wani suka suka ce a kafirai ba su shiga cikin umarni na rassan shari'a suka ce idan ɗauku giya ce zai sha ka an shi ka tusuwa za ka biya shi in ya kai ga kotu sai ka biya shi in ka kashe mai alade da ya kawo don ya yi kiwo yanka abinai sai ka kashe shi to sai ka biya don kai ka shiga cikin karka a ci alade shi bai shiga ba haka wasu malaman usulun suka faɗa wallahu ta'ala wa zalika to shi wancan da ya ce wa fillazi bai dunihi mamnu'a abinda ake nufi da shi al-islam shine musulunci falfuru ka ga rassan musulunci tasiruwa a ce wai sun inganta an inganta su biduni ko babu musulunci mamnu'a ai wannan abu ne wanda yake hananne mai hannuwa domin musulunci sharadi ne na karɓa aiki ko dole sai da musulunci inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin wa sun ce al-muttaqin ai min al-muslimin shine ma'ana al-muttaqin an Allah yana karɓar ibadan musulmai ba wai masu takawa ba da an ce sai wanda aka takawa ake karɓar aikin su to waɗanda ba za a karɓa aikin su suna da yawa to shi yasa malamai suka ce wal muradu bil aya inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin ai min al-muslimin da wannan shi a to sai al'am babu al'am wal'am ma'anarsa shi kuma gaba yadda zai yi tarifinsa shi ne lafazin da zai zo ya nuna umumi ya gani komi da komi to shi ne za mu karanta wa hadduhu lafzun ya ummu aksara ma'anarsa in an ce da alhaddu da ta'arifu da almafhumu duk ma'anarsa daya kawai ma'anar ma'anar am annasul am labzul labazi ne ya ummu aksara wanda ya gane mafi yawan min wahidin sama ga daya ma'ana ba te da za a yi ka ɗauke shi da ma'ana abu guda a ya gane abubuwa wanda ya haura daya sharadi na farko ke min gaire ma hasirin yura kuma gane wannan ba a sa mata iyaka ba ba iyakance ta da wani adadi ba umumi an ka yi amma ba a kayyade shi da cewa goma ko ashirin ko talatin ko arba'in ko hamsin ko dubu ko ɗari matsala ba ya hasaru ba umumi kawai an kai in an yi hasaru to ko ya haura ɗaya ba umumi ba ne ba umumi ba ne misali in ka ce indi da rahin a wuri na akwai da rahin ha za umumi saboda lafazin ya yi nuni akan cewa kana da darhami sama ga ɗaya amma ka ce inni mi atu darahim ko darham to haza laysa bi am wannan khasun saboda kayi hasu ka ce kana da darhami ɗari ko inni alfu darhami ina da darhami dubu duk wannan ba umumi ba ne amma ka ce indi darahim ko indi addarahim a wuri na akwai darahim ko addananir to duk wannan umumi saboda baka yi hasabu da wani adadi da sauransu to shi da yace min gaira hasri yura yura ana ganin sa min gaira ma hasrin ba tare da iyakance shi ba min kaulin to shi asalin an samu shi ne daga cikin larabawa suna cewa amamtuhum bi mamaye na game su da abin da ke tare da ni ko na dukiya ko wani abu to daga nan aka samu lafzin min amma ya'umu waltan hasir alfazuhu fi arba'in to lafuzan da ake gane na siya guda hudu ne duk inda ka ga ɗaya daga cikin waɗannan alfazu to za ka ce wannan nassi ne ani ba khas lafazi na farko aljam'u shine ka ga nassi ya zo da suna jami'i jami'in nan kowane iri ko jam'u tafsir ko jam'u muzakkar misali duk hukunci ne amma fa jam'in nan al-mu'arrafa ne wanda aka sami alif da lamun farko in an kawo shi na kira to ba an bai kamar wanda Allah ta'ala wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun to labaza wal muqallaqatu a gajen kuma ya bude da alif da duk wata wadda an kasa ta tashi kadi aflaha almu'minuna almu'minuna kaga an sa alif da lam to kowa ya shiga duk wani mumini ya shiga ciki yanzu in za a yi taksisi sai dai a nemo wani nasi in mun shiga cikin taksisi za mu za mu ga ita wacce aya wasu ayoyi sun zo su yi taksisinta sai suka fitar da wasu mata daga wannan hukunci na biyu walfardu da lafazi mafarai amma al-mu'arrafa ne shi ma an sami alif da lam to zai ba mu misali a na da lafazi wanda yake mufradi ne sannan kuma an sa masa alif dala shi ne ce al-mu'arrafani billahi ina misali kal kafir kamar lafazin kafir da ya zo ga aya wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba to ana kaka ce kafiri ya ce ya kai duk kafirai ake jinsin kufa wai gudun kafin ma'ana duk kafirai ba kafiri guda ake nufi ba duk wani kafiri sai ya faɗi wannan magana ya laita ne kun tura me yasa saboda mufuradi ne an sami alif dala kuma wannan alif dala tufiru domin ta tsaya madadin kullum kamar Allah subhanahu wata'ala ya ce ne wa yaqulu kullu kafiri ya laita ni kuntu turab to sai aka ce kullu sai aka ce al kafir haka wal insan fa da Allah ta'ala wal asri innal insana lafi khusr to lafazin innal insana mufradi amma an sabai alif da lam ta ta'ribi to karka ce hakika dan adam ba dan adam in ka ce dan adam guda ba shi yake duk wani dan adam ya shiga ciki kowa ya shiga ciki kamar an ce inna kulla insanin lafi khusri ita alama ta yi in ka cire ta ga aza lafazin kullu tana tsayi shi ne alama wannan alif da lam da ake magana a kai sau da haka in ka ce hakika mutum ko dan adam da fi fusulin to kayi hasuru kuma kayi tahsisi wanda shi Allah ba haka yake nufi haka abin da Allah ke nufi daban abin da ake nufi daban kai ka aiki da zahiri tun da kawai ka ga lafazin ba an nasu an kace ba ba a ce innan nasa ba a matsayin na tafi eh to wannan usulul fiqh kenan to wannan umumi ake ake kiransa kowa da kowa sai a ce ya shiga ya shiga ci to sai ya ci gaba da cewa kullum mubhami siga ta, ta uku duk wani suna wanda yake mubhami min al-asma'i daga cikin sunaye min za kama da shafi wal jaza kama adawatu shafi wal jaza'i abin da ake kira da ismin sharfi banda in ita in a sharfiya harfi ce amma duk wani lafazi in zai bayar da fa'idar sharaɗi to shi ma yana ya dullu alal umu kamar yadda zai ba da misali sai ce wa lafzu man lafazin man an gani ita ma fi aƙilin akan kawo ta ga mai hankali galibin abinda adda hankali shi zaka sa mai man walar zuma fi gairi ita kuma ma ana jingina ta ne galibi ga abinda bai da hankali ana jingina ta galibin ga abinda bai da hankali sau haka da Allah ya ce faman ya amal min qala zarratin khairan yara to nan kowa ya shiga abin da ya nuni akan wannan umumi man man din ashabiya an kira ta muruhama ko muruhani saboda tana buƙatar abin da zai yi bayaninta an fahimci abin da yake nufi haka da allah ya ce a ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi to ita ma wannan ma tufidul umum ma indakum duk abin da ke wurin komi ya shiga ciki karkawa da wani abu amma wa ma inda Allahi duk abin da ke wurin Allah na shi shi mai dawama ne wannan shi ma nasi umumi me yasa saboda maɗin nan da aka yi amfani da ita ta ibhani ta ismul mursu to amma wani lokaci akan kawo lafzun lafzuman ga wanda ma bai da hankali kamar faminhum man yamshi ala batani aga babu mutumin da ka tahiya da ciki to faminhum sai malamai suka ce min da an kawo ta ne a don dabbobi masu kawa hudu sannan fankihu ma ba balagu ma ba balagu madadin fankihu man sai aka kawo ma to shi ko malamin balaga shi zai wada ma dalilin da ya sa aka kawo ma ba a kawo ma ba shi ko balagisi shi zai gaya ma dalili shi malamin usulu kawai zai ce maka eh wannan ma an kawo ta ba ga asali ba ba ga asali ba kamata a ce fanki man saboda ana magana ne akan mace kuma tana da hankali to amma alghali maganganun larabawa duk abin da ke da hankali sai kai sun ce man man ma aka ba za su ce ma ma aka ba galibin sai dai can ba a rasa bai an samu wani dalili ya an samu dalili dama mun ji ilimin balaga to akan akan juya daga asali a koma zuwa ga wani abu sabo ayyun fihima sai lafazin ayyu ayyu ita ma ta istifhari a ta sharadi ce ita kuma takan shiga ga mai hankali da wanda bai da hankali ayyu kitabin ma'aka a gane kitab bai da hankali ayyu talibin ma'aka kaga talib yana da hankali to ita ayyu ko ina tana shiga ana jingina ta ga mai hankali ana jingina ta ga wanda bai da hankali walar zo aina wahawa yayi makani sai lafazin aina ita ma ta tufilul umu ita kuma akan yi amfani da ita saboda istifhami ga almakan bayiri Mm. kama aina ma takunu yudrikumul maut to wannan lafzin ne a ma'ana ko ina kai ko masallaci ko kasuwa ko gidanka ko daji ko a ina ne aina ma takunu Mm. an fahimci wannan ko kuma aina ma tajlis ajlis duk inda ka zauna zan zauna haza lil umum domin da zai zauna saman mota ko saman ice tun da cewa kai aina ba ta jiris a jiris to ita ma lafazi ce ta umu sau da haka aina ma ta kuru kaka ce a akwai inda a, in na tafi ni mutuwa ba za ta same ni ba wannan umumi ka ba mata haka mata ita kuma akan kawo ta listifhan al-mawdu'u liz-zaman ana azata don zamani ita kuma ana istifhami da ita ga lokaci mata sa'atu masalan to wannan shine ya yi bayani a nan saboda haka yana da kyau matsayin ka da ɗalibi in ka ga nassi to ka kalla shi nassin nan amin sai ka kalli waɗannan alfazi da ya kawo idan ka fahimci cewa e am ne cikin uku ɗin nan da muka ambata da saura guda to shi ke suke ce wannan nassi ne am komi da komi ya shiga to sai da hudu wa lafzu lafin na kirati sun mama sai lafazin la ta hani la ta ta hani fin na kirati amma in ta shiga ga suna na kira ba ga ma'arifa ba in ta shiga suna na kira idan ka ce misali la rajula fi dar to haza amu haza amu ba wani mutum a cikin gida to lalle tabbas ko ya shiga gidan nan ba a ganin kowa in ya dauki suna ne mutum to wannan ana kiransa nakiratul fi siyaqin nahi abin da fi siyakin na mai to akwai na kira fi siyakin na haikuma to amma ladin da ya kawo nan ta siyaki ce ta korewa walam zula fi na kira haka la in ta zo ga na kira sun ma haka nan ma ita ma ta korewa filan man a tabiha musamman a'a kai ta istifhari ma fi lafzi man a tabiya musabrin ga wanda ya zo da ita yana neman bayani to ita ma tufidul umum tana fa'idantar da gamewa idan aka yi amfani da ita misali na misali ka ce ma ahadun ka'ima babu wani wanda a tsaye to haka ya dundu alal maza al'umma abin da shi ne sauraron ka ke fahimta kowa ba ba zai kowa saboda ka kori to wannan saboda ahadun a ga na kira ne mata ga bace to wannan na kira su da na kira su fi siyakin na fai to fi da lumu wannan ka'ida ce a ilimin a malaman usul ko ma kama ahadun misali ma kama ahadun ba wanda a tsaye babu wanda a tsaye kenan kuma bincika ba za mu samu wani wanda za a ce ai shi tsaye yake ba to Allah ya taimaka saboda haka dama da ita da ya kawo a nan duka in sun zo a siyaki na korewa to ana ana ana yin itilaƙin kan cewa wannan siyaki umumi ne ba khasi ba ne ba khasi ba ne amma ce wanda ya fi lafi man a tabiya mustafima to wannan karatunta a baya yake ba ma isfahaniya ake magana nan ba kusan kamar kuskure na yi aka kawo ta to sai ce ya ci gaba da cewa wa kullum mubhamin duk wani suna mubhami min al-asma daga cikin sunaye hmm? na'am Hmm, to haka ne. wancan karatun baya sun bar umumi sannan umumi babu telar da'awa ana bata da'awarsa in mutum ya da'awar lafzi kaza akwai umumi fil fi'ili ga aiki al fi'ilu la yadkhuluhu al umum eh in an ce kaza aiki ne to ba a magana umumi game ga aiki ba misali an ruwaito cewa duk annabi sallallahu alaihi wasallama a in yayi ya wata rana ya yi sallah sai ya samu samu ya sujudul bayi kaga wannan amalin ne ta ne to baya nuni akan cewa duk sanda an kai sawa a sallah sai an yi sujudu samu a sai dai kawai iyaka a duba a ina ne annabi ya yi sujudu sawi sai a tsaya tsauran wani da cewa ya yi da ruwaituwa aka yi annabi ya ce duk sanda mai sallah ya yi sahawa sallah ya yi sujudu sahawi to haza umumi saboda haka umumi yana shiga ga wato lafazi ba aiki to shi yasa suka cewa al'afa'al laisa laha umum ko mutum ya yi da aiki ka ba am ne ba mutum ya ce ai duk sallar da mutum ya inda ya samu sahawi zai kasar a zai yi sujudu samu to sai a ce ba gaskiya ba ko kuma an rawaito annabi in yi tafiya ya kai kasar to wannan baya nuni cewa wai duk tahiya in kai ta za ka yi kasar sai a duba a gani wace irin tahiya ce ke bukatar kasar wace ce a wace ce a bata bukata to wannan shi shi ake magana a kai shine bal ba haka ba wa ma jara majarahu da abin da ke gudana akan magudanar fi'ili akwai abin da zai iya tsayawa matsayin wato fi'ili abin da za a riskar da shi a cikin fi'ili cewa kamar idilaki kamar in ce da kai misali akrim taliban to wannan ba umumi ba ne shi yasa da ka samu ɗalibi guda ka karama shi shi ke to shi ya duni kan cewa ba umumi ba ba yana nuna wai duk ɗalibai kai ne ka karrama su ba saboda ɗaliban na kira na kira kuma babu umumi gare ta sai an samu nafi ya gwamaye ta to wannan shi ake kira da ni da al'am zai al-khas wanda tare suke tahiya shi kuma alkhas wanda ya keɓance wasu da wani hukunci banda shi kuma al'am kowa ya shirci to sai ce wal khas khas lafzul lafazi ne la ya umu akthar kaga aka sinni al'am wanda al'am mun ji shi mun ji alfazu da ake iya gane su hadda ce wayannan alfazu na shi yawa da aljamu da al-mufrad al-mu'arrafani bini bil alif wal lam sai kullu ismin mubham wanda ya shafi asma'u shawqi asma asma'u istifham da maka asma'ul mawsul da makamantan su sai ni na karshe sai an nakira idza dakhalaha nafi an nakira idza dakhalaha nafi to sai al khas shi da yace wal khasu lafzun la ya'ummu aksara min wahidin daga bai wuce kwaya daya au amma ko kuma ya game sama ga daya amma ma a hasirin jara sai dai an takaita adadin jara da ya gudana in ka ce ɗalibai dubu sun zo to sai a ce haza khasu ba an bai tunda ka ƙayyade su da arewa in ka ce ina da miliyan goma haza haso kayi kayi haso tuwal ƙasu abinda ake nufi da khas shine wal qasd bi taqsis abinda ake nufi da taqsis to shi kuma a taqsis shi ne a samu lafazi a sai a samu wani lafazi shi kuma wanda zai zo sai ya ya cire wasu daga cikin hukuncin da aka ambata cikin a sai a ce ai su ba da su ba an ware su sau da haka da Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr innal insana hadha am illa alladhina amanu wa amilu salihat hadha takhsis ai takhsisin masu imani wanda suka yi aikin kwarai daga cikin al-insani jami'un nas to wannan ana kiran sala at-takhsis eh ana cewa takhsis lafazin kuma ana kira ne da al-khas in ka ce dukkanin ɗalibai sun zo a za'a sai ka ce ban da ɗalibi wani ko ban da ɗalibi wani da wani da wani to ha za ta su ba da ta'ami ka yi ta'ami ne a walan kuma daga baya ka sake yin taksisi ta hanyar istisnai to shi ne ce haitu ma hasal duk inda taksisi ya faru za ka ga ma'anarsa tamyizu jumlatin rabi wata jimilla fi hal wadda da ta shiga cikin am da ba dan da wannan taksisin da kai wato ta shiga ciki inda da insana lafi kusurin inda ba isa suna aka ce illa lazina amanu to har da masu imanin sun shiga to da haka allazina amanu wa amilu salih sun shiga cikin lafazin innal insana kuna fahimtar abin da yake nufi ko? To, lokacin da Allah ya ce wani mutallakatu ya tarabbas na biya amfusu ne da talasta ƙoro, a nan duk wata mace wadda an ka saka ta shiga shi. Wannan umumi ba ba sai wasu nusu suka zo suka ce ban da wasu mata. Daga cikinsu akwai mai ciki. Ayin kunna wulati hamlin منين؟ وولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن تولن تخصيصي ne yau kaka ce duk matar da an gasa ta sai ta yi ƙurƙuru sannan aka yi taksisin menene walazi ne ta fauna minku wa ya zaruna a zuwajen to kaga su ba sai aka yi taksisin su daga ni ba da la duk da wasu na cewa tun da wannan mutuwa ne ba saki ba ne an gani su masu idda ba su shiga cika ba wasu suka ce a'a ai matar da mijinta ya mutu kama an sake ta saboda yabuwa auren sun kare ga hukuncin da hukuncin da saki tafsisi dai kamar wancan na wa'ancan masu ciki babu wani bambanci ba sai an samu wanda an ga ce in an sake ta ba to almuhim shine dai abin da yake bayani a nan to sai ka shi kashen taksisi wa ma bi taksisu imma muttasi to akwai taksisi muttasi shine a yi shi a siyaki daya an kawo am kuma an kai taksisi innal ladina innal insana lafi khusr illal ladina amanu to wani ana kiransa da taksisi muttasi kaga a siyakin ayar aka kawo an kuma aka sake dawowa kama saya a ci anifa kamar yadda zai zo nan gaba kaɗan labazin anifa yana ɗaukar nan gaba kaɗan yana ɗaukar baya kaɗan aunin fasi wani lokaci kuma ana fasilu kamar misalin wacce aya kaga ayar da ta yi umumi daban ayar da ta yi taksisi to wannan ana kiransa takhsisun munfasil ma'ana ya rabu daga a wancan kuma ya sadu da a an fahimci wannan to fasharku wata qayyidu bil wasfi tasal to shi a takhsisul muttasil wani lokaci sharadi na saduwa da shi sharadi na shigansa wani lokaci misali ka ce akarimil ƙauma ka girmama mutane kaga wannan amu saboda alƙawun suna ne na jami kuma aka sa mai alif dala umumi sai ka ce in ja'uka in in sun zo in ba su zo ba to in ja'u ka haza shar shi wannan sharaɗin taksisi kuma mutasi inda ban kawo shi ba to kun sun zo ko ba su zo ba zan yawo ko kace akrimi tullama to shi a zai zo nan gaba wata ƙayyidi fa sharɗu wata ƙayyidi bil wasu sannan kuma akan ƙayyade shi taksisi muttasili da wasafi da sifa sai in ce da kai misali akrimi tullama annajihina ka girmama ɗalibai amma wanda suka ci jaraba wanda ba su ci ba to haza taksisun muttasilin muƙayyadin bilwasi muƙayyadin bilwasi da cewa dai ni aka rime tullaba sai ni shiru haza am amma sai ni ce annajihina kenan sifa tana taksisi sharaɗi yana taksisi yana tasisi ko? kawar da Allah ta'ala wallazina yabtagu bil kitaba mimma malakat aymanukum sai ce ni fakatibu in alimtum fihim khaira to kaga Allah madaukakin sarki yana magana akan cewa bayan da kuka mallaka za ku ya daura musu fansa ce to wane je ka kawo kaza ko ka yi aiki kaza na misali na kaza kazan da sai Allah ya ce amma in alimtum fihim khaira waɗanda kuka gano akwai alkhairi ga mukataba ɗin gare su za ta zama musu alkhairi to haza ta su kenan bawan da an ka gano ko an ɗora mai banza babu alkhairi eh ba za a daura mai fansa ba to da an yi shiru cewa wallazi ne ya mene ne ya fita gudun kitabu min ma malakat aymanukum fa katibu haza am sai zan duk wani wanda kan mallaka da hannunka ya shiga ciki amma sai Allah ya ce in alimtum fi khaira to sai ka ce nan an yi umumi sannan kuma an yi an yi tafsisi wani irin nau'in tafsisi mutasim saboda a siyaki a siyaki ne aka yi shi to shi ne wata ƙayyar bilfasili ta san wato yana saduwa da sharaɗi yana saduwa da sifa na a cike in ka ce ja a ƙwalibu sai ka yi shuru kuma kana nufin duk ɗalibai to haza o ta'amini amma ka ce ja a ƙwalibu alkarimu to wannan taksisi ya fitar da wanda ba karimi duk wanda ba karimi ya fice yanzu shi ya rubi akan cewa ba duk ɗalibai kake nufi ba da wani ka ce ja a tullabu zai iya ɗaukar duk ɗalibai sun zo ba sai ka ce ja a tullabu ja a ɗalibu alɗin nan sai ya zan kana nufin kullum ɗalibi to daidai ki daga ce ja a tullabu ko ja a ce tullabu to daidai ki daga ce ja a kwalibu in kana nufi da alɗin nan aljinsiya don kun san alkala uku ce mun yi wannan bayani akwai jinsiya akwai ahadiyya to jinsiya ita ce ke shiga babin umuru listigara kai jins yadda za ka yi ka gane ta ka cire ta ka aza kudu in ka gama ana ba ta lalace ba to shi kenan ahadiyya ta kuma ba ta nuni akan umumi akwai ahadiyya zikiriya akwai ahadiyya zihiniya eh zalikar kitabu wannan zihiniya ce littafin nan da kun kasai larai ba bi eh saboda sun san shi ko ba su san shi ba to wannan an zihiniya ke al zikiriya da kuma ita ce an ambaci na kira da sai a sake kawo suna ma'arifa ko kaba arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula to ar-rasul athani ainul awwal an gani yawa dama idza zikira nakiratan summa wa'idat ma'rifatan to sai ce tawafaka duk ɗaya ne in ka in ka ce ja a balibu fa aka ramtu ja a balibu fa aka ramtu baliba to duk dai ɗalibin guda ne ɗalibi ya zo na girmama ɗalibin nan to wannan al al'ahadiyya ce da zike yau saboda ɗaya ne ana fahimtar wannan to alhuduri ta ita ce wadda kawai tana nuni abu kaza ya halarto Eh, kamar ka ce aliyauma hafistu kaza Hmm? aliyauma hafistu kaza yau na haddace kaza kana nufin yi- yau yinin yau kenan ba na jiya ba sabani ka ce yau ko yau ko yauman hafistu kaza to baya nuni akan cewa yau din nan shi yasa ya ce aliyauma kamar tunatun dina da a yi musu nuni cewa wannan rana ce yau malhajji al'akabar wannan rana ce wannan rana ce to duk wannan al'adar ba ta cikin umumi ana magana alwa da ta shiga cikin ainihin ah, suna kuma tana nuni akan wani abu na daban to sai ce ka za ka listina haka taksisi yana zuwa da istisnai yana zuwa da istisnai ja alƙaun sai ka ce illa zaida mutane sun zo banda banda zaidu azami istisnai fasalin da mala'ikatu kulluhum ajma'un hadha ta'mim to wata aya sai ce fasalin da mala'ikatu a'a wa kullu menene fasajadu illa iblisa aba wastakbara to wannan fasajadu haza am amma illa iblisa haza takhsisu bimi bil istisna bil istisna in fasal ko wa ghayruha to wani wannan da mun ka ambata shine at-takhsis al-muttasil to wani ta in ya zo shi ake kira muttasil shine a kawo am lafazi daban takhsisi shi ma lafazi daban to wannan ana kiran sa da takhsisun munfasil kamar yadda misalansa sun gabata to me istisnai wannan kaga an koma na hauke wa haddul istisnai shi ma'anar istisnai ma bihi kharaj min al-kalam abin da ya fita daga magana ba'du ma fihi daraj sashin abin da da ya shiga ciki amma daga ba sai aka zo aka ce ba da shi ba an fidda shi da ciki yake da ciki yake in ka ce ja al-qawm illa zaida to zaidu yana cikin al daga baya yana kan hissi wannan shi ake kira istisnai amma iya zan dama bai ciki kuma ka sake nuna cewa bai ciki to wannan ba istisna ba ne na hakika shi ake kira da istisna al-munqati shine al-istisna al-muttasil shine al-istisna al-haqiqi shine an yakuna al-mustasla min an yakuna al-mustasna min jinsi al-mustasna min da al-mustasna da al-mustasna min jinsi ɗaya ne da alƙau da zai jinsi ɗaya ne amma ya ce ji alƙau mai illa kalba to haza isi sana'un muƙaɗewa don dama kalma bai cike alƙau dama bai shiga ba bale har a fidda shi to wannan ba isi sinari ne hakiki ba ana kiransa da alistisna almajazi ko almuqaddi فدع الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ko ba su da wani ilimi a kansa sai biyar zato to da ma zato da ban yi dole isa suna ilimin kawai eh amma shi ne iblis malamai su yi sabani wasu ce iblis da ma min al malaika ko da ka isa suna ilimin mutasi wasu ka ce a laisa min al malaika Eh, laisa min al-mala'ika eh don shi iblis yadda suke shi ba ba aljani ba ne shi iblis ba aljani ba ne su aljannu nasu abin nan da nasu tsari daban da na su bayan sabani yadda mutane ke tsawara iblis ba aljani ba ne shi nau'in halittar sarrafin yake da shakalin da komai ya sha bamban da na aljannu to shi yasa suke gana a mala'ika ne kawai dai daga baya fantare don ciki cikinsu yake ibada da bauta da komai Eh, da mu mu karribu ne ila Allah kusa yake da ubangiji Mm. Mm. shi ke kawo musu rudani to dama amsa da suka bayar cewa kana min aljinni min asalin min asalin khalqi asalin halitta da shi da aljannu sun yi tarayya cewa sanadarin halittar su daya amma a shakal wasima daban daban ne suna ganin siffar shi da shakalin shi irin na mala'iku ne sanadarin ne ya bambanta su mala'iku nuraniyuna ne da haske aka yi su shi kuma sai aka yi shi da wuta amma siffar su ne to illa iblisa kana min aljinni aslul khalqi ake magana ai yanzu da za a mai da annabi adam za ka ga ya bambanta da ni ka gani kuma wani hannun binu da mu da shi duk ɗaya ne ko ko nan kusa kusa a mai da adawa da samu dawa sai ka dinga ganin wai wannan to ba wata halitta ce ta daban ba to wallahi wasu dai sun tafi akan wannan mazhaba cewa a'a ba mala'ika bane shi dama da bayi kawai ne ya yi musharaka da su ne wajen bauta ga Allah sadda yana mutumin kirki eh, kami ya zama fasiki can da ya ce fafa saka to daga baya eh, da mai riko ne da addini sosai iblis mutumin kirki amma daga baya sai ya samu matsala wa shartuhu Allah yura munfasila to shi sharadin istisna'i kan a ganshi a rabe kakka rabe istisna'i a ka yi shi lokaci guda kada ka ce misali a baituka alfa dinari Hmm? To, sai daga baya bayan an yi awa uku ko hudu sai ka ce illa hamsina to wannan bai ba sai dai lokacin da ka ce a baituka alfa dinari sai ka ce illa hamsina sai ka sadar da istisna'i din da siyakin zance amma in kan rabe su to wannan layu samma istisna ba a kira ne istisna'i so da ga an je kotu alƙali zai mai hukunci da dubu ba a kira hamsin din nan da ka tokace daga ba don me da baka tokace ta batun harko to shine sharadin sa Allah ya ramu fasila walam yakun mustagriqan lima khala kuma sharadin sa kada almustasna ya zan da shi da almustasna minhu yawan su daidai wa daida ko misali ka ce a baituka alfa dinari illa alfan ka zo guda ne ka ba shi dubu ko ban da dubu dubu ya kai eh eh ko kace na sake ki saki uku amma ban da uku eh to kaga almustasna ya ya ya ya ya, ya nutsar da almustasna ne sai alkali zai ma hukunci kan cewa ta saku saki ko wanga yasa sina'i da kai ba bailo laysa bi sina'i sura fi sharadin al-istisna shine almustasna ya zan bai kai yawan almustasna ne a baituka asharatan sai ka ce illa khamsa kaga hamsa bai kai ishara ko illa saba kaga saba bai kai yawa amma kai ya sigirai ko kuma ya zama ya wuce misali ka ce a ɗaituka ashara illa ishirina to ishirina ya mi ya haura ma to wannan shi ne sharaɗinsa sharaɗi na gaba wani tuku ma isma'i man bi man bi kurbi kuma yanzu an furta shi ba wai da zuciya ka kai ba don ka yi magana ka ce to ai daga baya ka yi sinai cikin zuciyarka misali ka ce ka saki matarka ta je ta ba ta ba da labari kasu sai ka ce a ai na ce in ta fita daga baya cikin zuciyata na ce in ta fita na yi ta sinayi sai a ce to ke ke jiya ce a sai a ce a to isa sinayi din ka na banza ne saboda ita da a kusa da kai lokacin da ta ji ka sake ta ai ba ta ji ka tome shi ba wa qasduhu kuma yanzu ya yi nufin istisna'i din min qabli nutqihi bihi tun kamin yayi magana da shi yanzu ya yi nufin istisna'i din in bai yi nufi da istisna'i ba to istisna'in bai ba sai zan kamar wasa sai zan kamar wasa cikin addini ko wal aslu fihi asalin istisnai annan mustasnahu ya zan mustasnahu ɗinsa min jinsi ya zaina cikin jinsinsa yana cikin jinsinsa kamar yadda muka ba da misali ko? eh wanda shafi kira alistisna alhaƙiƙi amma in ya zamba jinsinsa bane to wannan ba a kira ne al-istisna al-haqiqi ja al-qawm illa qalban eh a wannan bai ci don dama asalin bai shiga ba to tun da bai shiga ba kaga dama ai ba ba zai yi a kira shi istisna ba to shi ne cewa jaza min siwahu ya halatta a yi taksisi daga wani abin da muka ambata daga wani abin da muka ambata ko ba da shi ba wajaza an yi kaddama almustasna ya halatta a gabatar da almustasna a kan almustasna min misali kama illa zaidan alƙawun kama illa zaidan alƙawun asali kama alƙawun illa to ya halatta ka gabatar da almustasna tare da adatu sannan ka kawo almustasna biyu ya halatta wannan babu babu komai an gani to sai ce kuma wa shirku aidan kuma ya halatta a zo da sharadi kuma lizuhurin ma'ana saboda bayyanar ma'ana misali za ka yi cewa inista hata ƙwalaba fa akarimu ko akarimu ƙwalabata inistahibu ko kaga shi ma wannan taksisi in ɗalibai sun yi ƙoƙari to ka girmama su so da haka ana taksisi da shari'i ba wai sai da istisna'i ba sabani in ka ce aka nemi talabata to har za ya dullo alal umum amma in ka ce in ji ta hadu idan yin musu yi kokari ba su da kyauta to shi ne yake nufi da waje da min siwa ko ba da istisna'i ba ya halatta a yi a yi taksisi to sai al-mutlaq bayan an yi al'am an yi al-khas yanzu kuma za a yi bayani akan al-mutla wanda shi za a ga kamar yayi kama da am kuma ba am ba ne eh to sai mu tsaya nan darasi na gaba sai mu tashi akan sai insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته